بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا وصدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na sirar annab Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda muke cikin wannan littafi mai suna na biyun rahma wallafa Profesor Muhammadu Sani Umar Musa rijiyar lemu hafizahullahu ta'ala a yau muna ranar litinin 25 ga watan rabi'in al'akhira rabi'in al'akhar shekara 1446 hijiriya wanda shi ne 28 ga watan goma ko watan oktobar afon 2024 miladiya in sahat muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya mana gama katar da faɗan gaskiya kuma da aiki da shi idan ban manta ba satin da ya wuce satin da ya gabata mun yi darasin amul huzuna a cikin wannan littafin wannan zai kasance darasi na sha hudu ko na sha biyar na'am mun yi amul huzun a cikin wannan littafin shekarar bakin ciki shekarar da rasulullah ya shiga bakin ciki iya bakin ciki na rayuwa wanda a shekarar ne ka gani aka yi mai amin rasu bayan haka matar shi khadija ta rasu da duk wasu mawaƙis da ke da kwai cikin wannan amin darasin da ya gabata kaɗan daga cikin mun gani insha Allah yau insha Allah zan mu tashi ƙaunin musannif rahimahullahu ta'ala fadar malam da ya ce al-isra'u wal mi'raj idan aka ce isra' an gane ko kamar tahiya ce amma tahiya ta dare mun gane ko kamar bulaguro na cikin dare an gane ko shine Allah subhanahu wataala yake cewa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina kira wannan shine isra' idan aka ce mi'raj shi kuma sama da aka yi da rasulullah sallallahu alaihi wasallam to a tarihin musulunci wato Allah subhanahu wataala ya kaddara an kai rasulullah haccan sama kaga daga cikin ibadodi shar'o'i wato yana daga cikin shar'o'i shari'a daga ibadodi wanda jibril ake turowa ya ce ma annabi kaza kaza ne Allah ya ce an farlanta muku kaza Allah ya ce an yi kaza amma da aka tashi farlanta sallah ya aka yi sai da aka je aka bashi ita direct da shi da ubangiji an gane ko su da shi da ubangiji ya amshi sallah to a cikin wannan Isra wal Mi'raj akwai wasu shubuhohi da yawa dake da kwai daga ciki dai wasu zaka ji suna ganin cewa Isra wal Mi'raj kawai ba a yi shi ba kawai da hankalin annabi ne aka yi abin mun gane ko kawai espirin shi ce aka doka aka yi abin nan wasu kuma suka ce a'a har da gangan jikin shi gangan jikin shi ce ta yi wannan abin experience shi kawai wasu kuma wanda yake kan gaskiya shine an tahi da rasulullah da experience shi da gangan jikin shi an gane ko da experience shi da gangan jikin shi kuma wato abin da zai baka mamaki ko kuma abin da zai ba su mamaki su a lokacin yanzu yanayin tahiyar ce da za a ce ma kusan tahiyar wata ɗaya ce an yi ta a cikin dare guda ban san ko mun gane ba wai isra din tahiyar daga masjidil harami ila masjidil aqsa kusan tahiyar wata ɗaya ce to an yi ta a cikin dare guda a lokacin babban abin sufurin su na bulaguro menene raƙumi doki to dukkin ne zai yi wata ɗaya ina tsammanin a lissafin da aka yi to kaga mu yanzu a yanda Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu zamani yanzu misali don wannan tahiyar da gudu zaka yi ta cikin jirgi ka je ka dawo haka ne ko to wannan wai sani'a ce abinda dan adam ne ya kirkira ina ga kudura ta ubangiji Allah subhanahu wata'ala an gane ko eh ba mu gani ba Allah subhanahu wata'ala yake ce mana wa li sulaymana rih غدوها شهر ورواهها شهر ita Suleiman annabi Suleiman an bashi iska tafiyar ta ta safiya samakonta iskan nan da zata yi tafiyar kuce ta wata daya haka zalika tafiyar ta tamare ce har zuwa haduwar rana tafiyar kuce ta wata daya a dawakan iskar da aka ba annabi Suleiman kenan an gane ko wato daga cikin kuma shubuhohin da ke da kwai wayin kan duka ba su zanuwa wato akwai wanda suke ganin cewa rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ya je ya ga ubangiji ya ga ubangiji subhanahu wataala akwai hadisin da aisha take tambayar annabi shin kaga ubangiji auka ma ja'atir ruwaya annabi yake cewa nurun annayura wani irin haske ne wato ya za a yi in ganshi wa za a yi mutun ya ganshi saboda mu halittanmu da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a nan duniya ya sanya mana wani mi wani kariya wadda idanunmu ba komi ba zai gani kalka ɗauki misali ganin ubangiji ɗauki misali abubuwan da muke rayuwa da su kaga ban mu gana aljannu kuma kowa ya yarda akwai aljannu haka ne ko kaga ban mu ganin mi microbe ba microbe sai da microscope ko kuma kowa ya san akwai microbe zan da ka zai zume ka yi lufan shi a microscope an gane ko zaka gan shi rayuwa yake sak a cikin mu lafiya lau kwari ne halitta haka Allah ya yi su amma idan mu Allah bai ba mu ba karfin idan da zan ga wannan to haka ne Allah subhanahu wataala shi wata la yudrikuhu al-absar wata idaniya ba ta iya ganin shi anan a duniya kenan saboda ya tabbata cewa a lahira ana ganin ubangiji an gane ko a aljanna don ganin ubangiji ya yi komi ya yi aljanna ma daɗi misali musa alaihi salam mutanen shi suka ce lannu umina laka hatta nara Allah jahara ba mu imani da kai sai mun ga Allah turmuzizi ido da ido haka ne ko suka ce zan mai imani da kai can Musa da ya zo sai ya ce rabbi arini anzur ilaik Allah ka bani dama in ganka ka nuna mani in kalle ka Allah subhanahu wataala ya ce mai lan tarani Musa nabi Musa bakka ya gani da inja Allah subhanahu wataala yace amman ka kalli wancan dutsen idan har ya tsaya wurin ci to fa sawfa tarani fitaitar saufa mun gane saufa ko saufa tarani fitaitar zaka iya gani na falamma tajalla rabbuhu ila aljabali yayin da Allah ya dan yaye hasken shi zuwa wannan dutsen haba sai dutsen ya watse wa kharra Musa sa'iqa tun Musa ya fadi tun ya mutu da aka tara shi falamma afaka kalami qala amantu ayata kunti Allah mana gafara wa ana awal musulmi na ko subhanak tsarkaka ta tabbata gare ka ya Allah ni ne farkon musulmi da ya harka annabi Musa daga sumar da yi Allah mana gafara an gane ko to kenan kaga rasulullah anan bai ga Allah subhanahu wataala ba amma ya zo kusan Allah sosai sun madana fatadalla Allah subhanahu wataala ya ce fakana qaba qausaini aw adna kai ka ce kaman misali kausu guda biyu ne nisan ko kuma kusa da haka kaman kwarigo ko baka baka wanne ne kwarin dawa ne baka to kibiya guda biyu kibiya guda biyu Allah mana gafara kaman kusan haka ne kusan ko kuma mafi haka da mafi kusa da haka Allah mana gafara to nan mu dawo da rasulmu kenan wato akwai abubuwa na al'ajabi a cikin wannan tahiyar gaba daya an gane ko mala ya ce ma ƙablar hijirati bi sana wahida kamun annabi ya ƙaura daga makka ya je madina da shekara guda kan ya ƙaura da shekara guda usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahih an ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam da gangan shike shi akan zance marin jayi an gane ko min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa daga masallacin harama ka'aba kenan zuwa masallacin aqsa qudus palestine an gane ko zuwa masallacin qudus rakiban alal buraq an dora annabi sallallahu alaihi wasallam saman mi wata wannan dabba da ake ce mata buraq an gane ko ita ba doki ba ba alfadari ba an gane ko zaka ji wasu malamai har suna cewa fuka-fukai gare ta an gane ko buraka zaka ji suna cewa fuka-fukai gare ta akka ta wurin rasulullah amma zance marin jayi wallahu ta'ala alam ita dai ba a siffanta ta ba da haka wallahu ta'ala alam aka ce ma burak wanda zai hauki wanda zai hauki ba a taba mai darajar da ya hauki kamar shi ba kuma ba a yi wanda zai kara hawanki kamar shi ba ita burak yanayin gudunta inda idanta yake gani nan take ashe ƙafarta mun gane inda idan ta yake gani talman kasan gaugawa gare ta nan ne za ta ashe ƙafarta to yanzu kai misali ba wai borak ba ba irin wannan dabbobin nan mu ishi zaben misali a kawo kateren libir kana da ido lahiyayye a ce ƙarshen iccen da kake gani nan ne teren libir ai kaga ga masu ido lahiyayyu irin mummun ga 2 km zuwa turwa ko na'am ko di kilomita to a ga likitoci mutum kilomita nawa zai iya gani na'am a tere libre yawo kaga dai can wuri kaga can wuri haka a tere libre to bare ita buraka ce halitta ce ta mu'jiza to inda ta ga kawarta nan take nan inda idan ta kai can take aje kawarta kuma rapidite ta ɗauko rasulullah da jibril an gane ko wannan kaga ta yi jirgi gudu jirgin mi rapidite saboda jirgi sani'a ɗan adam ce ita kuma sani'a ubangijin ɗan adam an gane ko haka take zuwa take sabka aka ɗauko shi daga nan aka je da shi palestine kudus rakiban alal burak suhbata jibril alaihi salam wanda suke tare da shi jibril ne alaihi salam ya zo shi da annabi suka tahi suka yi wannan wato tahiya ta dare na'am fa nazala hunak sai annabi ya sauka a can udus wa salla bil anbiya'i imaman aka tattaro mai annabawa an gane ko aka kawo mashi annabawa ya sallaci annabawa ya ja silimanci mun fahimta ai kaga annabawa duka sun koma ga ubangijinsu ko to ikon Allah subhanahu wata'ala ya kasu suka yi mi ya masu limanci kuma zaka ga cewa a cikin wannan wato tahiyya ta wato mi'raji zaka ga cewa annabawa kawai wata irin rayuwa ce suke saboda annaba a cikin hauhawar shi sama sai ya hadu da annabuwa ne ya hadu da wane an gane ko kenan kawai wata rayuwa ce suke Allah kaɗai ya san yadda suke rayuwa tunda shi rasulullah an kawo mashi su ya masa sallah kuma ya ja silimanci a wannan wuri kenan an gane ko imaman wa rabata al-buraq bi halqati babil al-masjid wato ya daure wannan alburak din tashi a ɗaya daga cikin menene gimshiki wato na ƙohohin masallaci an gane ko ɗaya daga cikin filiye na ƙohohin masallaci ya samu ya ɗaure buraka din nan to daga nan kuma za a yi gaba mun fahimta ko an gama an gama tahiyar mi tahiyar ƙasa an gama tahiyar ƙasa yanzu ta mi za a yi ta sama za a yi a yanzu ta sama za a yi mi'raji za a yi aida isra'i ثم عرج به تلك الليلة من من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ما yace ma a cikin wannan dai daren nafsu daren nan aka ɗauki annabi aka yi sama da shi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan daren aka je zuwa sama duniya sama ta farko sama duniya shi tahiya interval tsakanin ƙasa da sama kabrin tahiyar shekara 500 ce mun gane ko ka samu ingarman doki ku yi ta kamar yanzu daga sama wannan zuwa sama ta farko a kwantar da ita akan ƙasa a ɗauko ka hau doki ka yi bulaguro ku yi suku a kai bulaguro shekara 500 zaka kai sama ta farko kenan mun fahimta kabrin sama ta farko kabrinta ba ita din ba kabrinta kana cikin hayan sama ta farko sama ta farko sama ta farko hakka ka karshen ta shi ma ta yi shekara 500 ne daga sama ta farko zuwa ta bi sararin nan ta yi shekara 500 ne kabrin sama ta biyu mun fahimta kabrin ta kenan kana ta yi a cikin sama ta bi sama ta bi sama ta bi shi ma 500 sama ta bi sama ta uku haka kowane kenan interval eswas din da ke da kwai tsakanin kowane tahiyar shekara 500 ne kuma kabrin kowane tahiyar shekara 500 ne domin lissafa tahiyar shekara 100 nawa akai misali a kiyaste banda wancan ufuka da aka je sarari kaga sama ta farko daga sama daga ƙasa zuwa sama ta farko 500 kabrin sama ta farko 500 zuwa sama ta biyu 500 kabrin sama ta biyu 500 zuwa sama ta uku 500 kabrin sama ta uku 500 sama ta hudu 500 kabrin ta hudu 500 zuwa sama ta biyar 500 kabrin sama ta biyar 500 mun samu kusan nawa dubu biyar ko a kusan dubu kam lissahi ya kuce kusan dubu bakwai da ne ta yin shekara dubu bakwai ko aka yi shi kuma bayan wa an yi isra'i ka gane fa abinda nake son mu gane ko ba wai dare guda aka yi isra'i ba ne ba dare guda aka yi mi'raji ba ne ba ba wai kowane daren shi da daren duka ɗaya ne kamar mu kaddara a ce yau ne aka fara to yau ne aka je yau ne aka je sama yau ne aka dawo daga sama yau ne aka dawo kudus yau ne aka dawo maka duka kuma sahiya ba ta yi ba an gane ko kuma sahiya ba ta yi ba mun gane ya ce sannan daga nan aka yi sama da shi da aka zo sama duniya sama ta farko fastafta halahu jibril fafuti halahu sai jibril ya nemi a buɗa mashi an gane ko ya nemi a buɗa mashi sai aka buɗa mashi kaga ai ƙohohi gare ta an gane ko wasama'i zatil rot mana yace maka fara'a hunaka adam abul bashar a sama ta farkon sai ya isko adam abul bashar yana nan zamne an gane ko ka duba tun yaushe adam yake yana nan zamne rayuwa annabawa kenan abul bashar ya isko shi zamne fa sallama alaihi rasulullah sai ya ma adam alaihi salam sallama farahaba bihi wa radda alaihi salam Adam alaihi salam ya yi ma annabi maraba sannin ka da zuwa ya ci mai wa alaika salam ya maida mai sallama Adam abul bashar ko wa qarra bi nubuwatihi Adam ya ki ƙara tabbatarwa da annabta annabi ya ce tabbas kai annabin Allah ne ya wa qarra bi nubuwatihi ya tabbatar da annabtar shi wa arahu Allahu arwahu su'ada an yaminihi sai Allah ya nuna mashi ruhi ruhi rayuka kaga bambancin anan ko can adam ya gani yanzu kuma rayuka ne ya nuna mishi rayukan wato yan aljanna daga hannun shi da dama aka ce wa'annan rayukan mutane yan aljanna ne an gane ko na'am wa arahu wa arwahu ashqiya an yasarihi rayuka ruhi hika ruhi ruhi na mutane yan wuta a hannun shi na hagu daga nan an gama da sama ta nawa sama ta farko ثم عرج به إلى السماء الثانية daga nan sai aka ƙara hawa sama da shi aka je sama ta biyu an gane ko aka yi sama da shi sama ta biyu na'am fastafta halahu sai jibril ya kwankwara ya nema a buɗe mashi aka buɗe mashi fara'a fiha yahya wa zakariya wa isa ibn maryam a nan sama ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani waye annabi zakariya da annabi yahya da annabi isa dan na maryam isa dan maryam mun gane ko sai ya ganta sai ya gansu gaba daya annabawan nan guda uku falaqiyahuma an gane ko sai kuma ya gansu wayannan ya afwan yahya bin zakariya banda zakariya yahya dan zakariya da isa dan maryam kenan wannan ya gansa annabawan nan falaqiyahuma sai ya gansu ya isko su wa sallama alaihima yayi masu sallama ya gaida su ya masu sallama wa rahaba bihi wa rahaba bihi su biyu sai suka yi mashi mai maraba sannunka da zuwa sannunka da zuwa wa aqarra bi nubuwwatihi sannan suka tabbatar da annabta shi su ma suka tabbatar da annabta shi daga nan summa urja bihi ila as-sama'i thalitha daga nan kuma sai aka ƙara sama da rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka je sama ta uku da annabi sallallahu alaihi wasallam fara'a fiha yusuf anan sama ta uku sai ya gami annabi yusuf alaihi salam faradda alaihi salam na fasallama alaihi sai ya mashi sallama faradda alaihi wa rahaba bihi annabi yusuf alaihi salam ya maida ma annabi sallama kuma yayi mai maraba maraba lalai sannu da zuwa an gane ko wa qarra bi nubuwatihi kuma ya tabbatar da annabta annabi sallallahu alaihi wasallam na'am summa urija bihi ila as-sama'i ar-rabi'a daga nan sai aka yi sama ta nawa da shi sama ta hudu an gane ko fara'a fiha idris ana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga idris fa sallama alaihi ya mashi sallama faradda alaihi salam annabi idris ya maida ma annabi sallama wa rahaba bihi ya mai lale maraba wa qarra bi nubuwatihi ya tabbatar ya tabbatar da annabcin shi kuma urija bihi ila as-sama'i al-khamisa da aka zo aka zo sama ta nawa ta biyar fara'a fiha harun bin imran sai ya ga harun da ɗan imran fa sallama alaihi faradda alaihi an gane ko ya maida mashi sallama wa rahaba bihi yace mai maraba sannu da zuwa wa qarra bi nubuwatihi ya tabbatar da annabta shi to sai sama ta bakwai summa urija bihi ila as-sama'i as-sabi'a daga nan sai aka yi sama ta sama ta bakwai falaqiya fiha Musa bin Imran anan sai ya hadu da Musa dan Imran can sama ta shidda ya gawa annabi Harun annabi Harun wanda aka ce babu wanda ya taba yi ma dan uwan shi addu'a kamar yanda wa annabi Musa ya ma dan uwan shi Harun ka duba ka gani ana cewa an ba shi annabta kawai kai tsaye ce waje alli waziran min ahli kai a tsaya a ce wani ma daban da ya ce haruna ahi Allah haruna ma a maida shi annabi kenan kaga wato yayi ma dan uwan shi babban addu'a shi yasa ana so mutum ya dinga yi ma yan uwan shi addu'a ta alkhairi an gane ko ka dinga ma dan uwanka fatan ya samu abin da ka samu na alkhairi mun fahimta kaga shi yayi ma dan uwan shi addu'a wannan kenan sai ya haɗu da annabi Musa ya gaida shi annabi Musa ya amsa ya ce mai lale maraba sannan kuma ya tabbatar da annabta shi falamma jawazahu baka na'am falamma jawazahu yayin da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce Musa alaihi salam an gane ko baka Musa sai Musa ya fara kuka. Annabi da ya zo sun gaita ya ce mai maraba, an yi maraba ya wuce ko yanzu to sai aka ga Musa ya fara kuka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce. Sai suka ce faqila lahu sai aka ce ma annabi Musa ma yubikika menene ya saka kuka? Menene ya saka kuka ya kai Musa alaihi salam? Faqala sai annabi Musa ya ce abki ina kuka ne saboda mi li'anna gulaman bu'itha min ba'di saboda ga yaro nan an gane ko ga yaro nan annabi Musa yana nufin wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai kaga yaro ne ga aure so yace ga yaro na an aiko shi bayana mun gane ko bayana yace bayan na wuce aka turo shi yace yadkhulul jannata min ummatihi aksar mimma yadkhuluha min ummati yace abin da ya sani kuka kuma wai daga cikin al'ummar shi za su shiga aljanna sai sun yi al'umma ta yawa al'ummar shi za su shiga aljanna wanda sai sun yi al'umma ta yawa an gane ko wannan wani lokaci wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana hutuba sahabbai sun girgiza annabi sallallahu alaihi wasallam yaga sun girgiza sun firgita sun tada hankali yace shin bab kusan a ce ku ne yan ciyar na yan aljanna a raba aljanna gida uku amma kashi ɗaya duka al'umma annabi muhammad ce rawi yace muka ce Allahu akbar muka yi hamdala muka gode ma Allah muka yi kabbara eh mana kai yanzu a ce duka yan aljanna da za su shiga aljanna yan ciyar duka al'umma annabi ce suka yi kabbara suka gode ma Allah an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace shin wai bakku son ku kasance ku ne raba yan aljanna mun gane yanzu a raba yan aljanna gida biyu mun fahimta ko a raba su gida biyu al'umma annabi su zama rabi sauran rabi sauran al'ummomi ne tun daga farkon duniya har zuwa gare shi ya ce fakabbirna wa ahmidin Allah muka yi kabbara kuma muka gode ma Allah muka yi murna muka yi farin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe yace ni wallahi yace ina kwadayin ina kyautata san ku za ku kasance doyaciyar na yan aljanna an gane ko za ku kasance nawa doyaciyar na yan aljanna yace anan muka yi kabbara muka gode ma Allah to kaga daga cikin al'umma annabi da yawa za su shiga aljanna da ya ciyar na yan aljanna ai ba kadan bane ba kashi biyu cikin uku kenan kashi ɗaya ne na al'ummomi tun daga wa tun daga adam alaihi salam har zuwa ƙarshen al'umma wato har zuwa aiko annabi sallallahu alaihi salam al'umma annabi zasu kwashi kashi biyu cikin uku Allah subhanahu wataala ya samu na ciki Allah samu shiga aljanna biduni hisabin wala iqabin amin ya rabbal alamin Na'am, an gane ko? Sai ne wannan abin shi ne yake sa annabi Musa bi kuka, yake sa annabi Musa kuka, ai baya na ya zo. Bala ya ce masu ma'auri jabihi ila sama isabi'a, shi annabi Musa a ta shidda aka gan shi, a ta shidda. Yanzu sai aka je sama ta nawa ta bakwai. Falak ya fi ha Ibrahim, alaihi salam, a nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya haɗu da annabi ibrahim alaihi salam aminta allah ya tabbata a gare shi na'am fasallama alaihi annabi ibrahim ya annabi yayi ma annabi ibrahim sallama faradda alaihi annabi ibrahim ya maida mashi sallama wa aqarra bi nubuwwatihi ya tabbatar da ni annabta shi Na'am, sun marufi a ila sidratil muntaha sai aka tai da shi zuwa magaryar tikewa, haka ake fasara ta ko? Sidratil muntaha magaryar tikewa, magaryar tikewa. Na'am, can Allah yake cewa, walaƙad ra'ahu nazlatan okra nan da Jibril ake inda annabi ya ga Jibril ne a siffar shi ta me ta mala'ikan shi. Ya ce mi inda sidratil muntaha a dan daidai sidratul muntaha magarin taƙewa inda ha jannatul ma'awa na annan sai aka ce maka fa'iza na baƙuha misulu ƙilalul hajari sai ga maka ce maka wato na baƙuha kamar ka ce furi ɗinta samaratuha furi ɗinta wannan aka ce ƙilalul hajar kamar ka ce wasu kasko ne wanda an san su yanayin girma misali ne suke badawa da su an gane ko misali ne kama a ce irin kaza na wuri kaza to wasu taskaye ne manya-manya kamar misali nan ka ce kamar randan murya ka yi irin misalin malam allah ya ji kanshi malam haruko na ya ce za a baka mata aljanna wanda nunuwansu kamar randan murya to irin wannan misalin ne aka ce kilalul hajar kamar an riga an san irin yadda kaskonsu yake da girma to fruit din ne fruit din na kamar 'ya'yan itacen ita wannan magarya ce kamar girman ne haka fruit nata wa iza waraquha mislu azanul fiyal sai ga maka cewa fe wannan dinta fe dinta ganyenta ko ganyen ita wannan magaryar kamar kai ka ce wani kunnan kunnan giwa ne kunnan ɗinta ganyen duk ganye guda kamar ka ɗauko kunnan giwa ne ka gani wallahi giwa babba halitta ce Allah yana halittu kala-kala wato giwa an kana kallonta dai a tele sai ka raina ta amma mu da muka ganta sai da muka yi faka na kaba kausai na wa'adina da ita Allah mana gafara wani lokaci mun tafi visit da ce da ko takowa park double bay muka hau wannan ruwan da ya plug da ya rubuta double bay din nan ya kai mu can wurin giwaye to da ya kai mu wancan kwale-kwalen nan sai da ya kai mu gaki da ita kuma sai ya kashe wani mota kuma yana bayanin cewa a cikin satin da muka je ma ta kashe wasu mutane ko mu ga mafi sabin labaruwa ba muka iya shi kuma ruwan blog girma gare shi sai an tsallaka ga tsawon hukuma ga sirri donan muka dan tada mai dan dajja dan buruwi bai da hankali ne zai zo kuma ya kashe man motar in ta shigo hotel ne to gaskiya mun yi kusa kusa da ita sarahatan Allah subhanahu wata'ala da ya ce siru fil ardi ku yi tahiya a ban ƙasa za ku ga ayoyin Allah gaskiya mun ga ayoyin Allah kai farka dubul bai dashin Allah ne yanda yake ba abin da aka taba dan akwai cikin wannan tufa tamu wanda muke tahe da su akwai wanda har zaki suka gani cikin rugumusi haka Allah mana gafara to ka duba kaga kunnen giwa ma akwai wani kunne da muka gani shi ma cikin muse din nasu kaman in wata dabba ta mutu ma ana iya gardan wani abu nata wani farti nata suna kawo shi saje to wani falle da muka gani wani tafi ƙato kawai tafi ne zaka ce aka ce man kunnen giwa ne Allah ma da gafara na'am kenan kunnuwan nata kaman mi fedin nata kaman kunnuwan giwa ne a summa ghashiyaha firashun min dhahab sannan sai gashi mi wato wata shinhuda da zinariya ta lullube wurin wa nurun wa alwan da haske da launin nuka masu ɗaukar kai hankali na'am na'am fataghayyara sai take sauyawa akan wannan fama ahdun min khalqillah yastati'u an yasfuha min husniha sai yake ce maka babu ɗaya daga cikin halittun Allah da zai zo ya baka kwatankwacin kyawanta. An gane ko? Ka san akwai wani abu in ka gashi in ya ruɗa ka, a ce ya explication baka iya. Baka iya. A ce ka ba da explication ga shi ka gani ai amma ta wanda ya ce min yi zabi zabi ka gan shi zabi zabi amma ba ka iya explication shi ba. Ka ce ga yanda yake ga yanda yake baka iya. Ka gan shi kiri kiri to ya rasulullah kenan ake cima ita wannan abin wannan ba wanda zai kwatanta ma kyawanta kuma dai yanzu duk yanda zaka dosana shine ai misalin wato aljanna ko Allah ya ce adatu li ibadi ma la ainu rat na mabayuna tanadi a aljanna abinda ido bai taba gani ba duk da na ganin shi wala uzunin sami'at duk yanda za a baka labari a zo a ƙara maka a faɗa ma a faɗa maka ba za ka taɓa cin ƙarshen menene aka aka yi ba aka tanadar ma wala khatara ala qalbi bashirin duk tunanin da za ka yi ka ɗora fulan kaza ka roshe ka ɗora fulan kaza ka roshe ka ga aljanna an samu kaza duk ba ka zo ba ba ka zo wallahi Allah kai ma aljanna wallahi za a sha morewa inna ashabal jannati al-yawma fi shugulin fakihun wallahi za a yayi shagali za a more hun wa azwajuhum fi zilalin alal ara'iki muttaki'un Allah ya ce ma me lahum lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un duk abin da ka nema wa lahum ma yad'un duk abin da ka nema kai raya kana bukata an baka ka gani karaya karaya ina son kaza ina son kaza an baka an gane ko wala hum fiha lahum fiha fakihatun wala hum ma yad'una da abinda zakaraya an baka to kai yanzu itinani da Allah a yanzu a nan duniya ma a ce karaya kayan jin dadi a baka kaga eh kaga alhamdulillah to walahum ma yad'un a wani hadisi gidan dan aljanna talakan aljanna gaba ɗaya shine matsayaci na aljanna duka gidan shi ya fi duniya da abin da ke cikinta so goma da komi da komi da shi da ke cikinta so goma ya yi ta an gane ko to ina ga mai kudin aljanna ina ga masu me ake ce mashi karamin karhi matsakancin karhi eh insha Allah muna cikin masu kudin insha Allah Allah kai mu eh akwai shagali insha Allah za a more za a hole iya holewa akwai ratarafaji kala kala akwai ratarafaji insha Allah Allah mana muwafaka imana duk wani abu da ka san baka yi ba kai hakuri akwai abin da yi shi da ƙari a aljanna akwai abin da ya yi shi da ƙari a aljanna waladai na mazi waladai na mazi da Allah ya ce mu kuma zan mu daɗa masu ta abin da kake tunani a ka nema ka nema a baka a cika ma kuma a daɗa maka lillazi na ahsanul husna wa ziyada wanda suka kyautata a nan duniya suna da alhusna ita ce aljanna wa ziyada kuma da ƙari wanda malamai su je shi ne ƙarin ganin Allah ne ya fi aljanna daɗi kai dai ka yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari a nan muhimmi mu zamanto cikin ahsanul husna allazina ahsanul husna allazina ahsanu sai a bamu alhusna mun gane ko mu kyautata iya kyautatawa shi kuma menene aka ce alihsan an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wayan uwa musulmi kun san haƙuri da kake akan kalka aikata abin da zuciyarka take so kasa inda nafsala ammaratu bisu illa ma rahima rabbi zuciya da kake ganin ta da za a sake mu nan gaba daya babu kawai da babu wannan babu control ba komi a ce an bada ventilator kawai a zo da misali a ce ga wahayi ya zo an bada ventilator wallahi bannan da za a yi ba kaɗan ba ce ba kaɗa da irin na babban dare a yarda da ake cewa ba lada ba zanibi Allah Allah mana gafara bannan da za a yi ba kaɗan bace ba to wannan hatta da hatta da kai da kake ganin cewa kai akar maka Allahu imani gare ka ba abin da za ka yi wallahi ina ji ku ne gaba gaba saboda in ka samu wuri tsoron Allah nan da kake kana hana kanka abubuwa kana daurewa kana cijewa shi karan kanshi ibada ce an gane ko shi karan kanshi ibada ce an fahimta ko an himi ne ne shi ma lada kake samu iya lada to shi yasa da hakurin da muke na a duniya kaga malam an kunna wiwi juwan mai kyau yana a ce ma rezo ake dorawa a baka labari kana hamar ka sha ka ji me ake ji kai ka tuno haramun ne a daga kwalba kana hamar ka wannan kawai ka tuno haramun ne gagan iya ne suna iya nan su yadda suka ga dama kana bukatar yi ka tanu haramun ne ka daure zuciyarka wannan haramun din da ka danne zuciyarka shi ma karan karshe lada kake samu Allah mana muwafaka Allah ba mu damar ci gaba da danne zukatanmu kuma Allah ta na damar mu ratarafa shi a lahira a aljanna amin ya rabbal alamin na'am kaga yace wurin kyanta ba yiwuwa ka iya kwatanta kyanta summa rufi alahu albaitul ma'mur sai aka daga shi aka je da shi zuwa albaitul ma'mur shi baitul ma'mur da muke ganin shi wani gida ne wani daki ne saitin ka'aba can sama sama sama ta ƙarshe yake mun gane ko setin ka'aba tak setin ka'aba mun fahimta shi yanzu ka'aba ka'aba sama ce kamar ka ce ka'aba ta sama to shi ma yana setin ka'aba ta an gane ko shine wa wa idh huwa yadkhulu yadkhuluhu kullu yawmin 70000 malikan thumma la ya'udun to ka saurara ka ji kuma wani abu wanda in ba suna cikin dogm islamic ba in ka sa tunaninka yanzu zaka warsake yanzu zaka haukaci kawai abin da aka faɗa mana mun yi imani sami'ina wa ata'ana wa amanna wasu tambayoyin ka aji sa an ji aljanna mun yi su emana baitul ma'mur mala'ika a kullum mala'ika dubu saba'in suke shiga a cikin shi kullum yaumiyyar sai an samu mala'ika dubu saba'in sun shiga sun yi ibada mun fahimta kullum ka lissafa ba mutane ba aka ce ba mala'ika dubu saba'in ka duba girman mala'iku to ya ne girman ɗakin yake fuffike ɗaya na mala'ika jibril ya rihe sammai da ƙasai haka da aka tashi hallaka birnin Sudum, birnin Ƙaumuluk, wai da aka zo, mala'ika ya sa wannan rufike shi ƙasa ya ɗago garan tun daga surs ɗin shi, tun daga surs ɗin shi ba abin da ya motsa, suna zikuwa sai da aka kai shi sama ba abin da ya motsa ya yi mashi juyin waina, gari guda. to ka duba girman mala'iku a lasabil misal Allah ya yi mala'iku wasu halittu ne masu girma masu girma na fitar hankali an gane ko to wannan mala'iku irinsu ko kuma makamancin ko fiye da su Allah subhanahu wataala ya kaddara mala'ika dubu saba'in suke shiga su kewaye wannan ɗaki ka duba ka gani wani abin kawai ka bar ƙwalwarka mun yi imani mun ji mun bi imani to ba wannan bane abin da ya mamaki wannan mala'ikun dubu saba'in in suka tafi ba su ƙara dawowa har abada wasu ne mun gane tun harkon duniya haka suke su zo su kewaya su yi tsawafi su yi ibada su tafiye su ba su ba su su ƙara dawowa hal abada sun tahi sun tahi sun tahi in ka buga ka gani mala'ika nawa suke kewaya baitul ma'amur a shekara ba su dawo ba haukaci a zaka kalkilatar su mata ɗauka eh kanka ma gwada Allah mana gafara Allah mana gafara to ka duba ka gani sun tahi sun tahi ba su dawowa kuma Allah kadai ya san ina ya tura su Allah kadai ya san inda ya tura wancan mala'iku shi yasa cikin hadisul qudsi Allah subhanahu wataala ya ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atika kalbi rajulin rajulin wahidin minkum ma da kasa ma ma za da li fi mulki shay'a ko ma za da zalika fi mulki shay'a au kama ja'at riwaya ka duba Allah ya ce ya ku bayuna da a ce na harkon ku da na karshen ku da aljannun ku da mutanen ku na harkon mutane shine wa annabi adam na karshen mutane wane ne na'am zai soje to har zuwa na ƙarshe na farko aljannu shi ne wa iblis na ƙarshen aljannu ha to ba san na mutane ba bare na shi to a tattaro su duka Allah ya ce a zaɓe su a ba su zuciyar mutum ɗaya mai tsoron Allah wanda a duba zukatan kowa a duba wanda ya kowa tsoron Allah mun san cewa insha Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kowa to a ba kowa zuciye shi ta zama kamar zuciyarwa rasulullah da mutanen da aljannan wurin ƙarshen tsoron Allah da ibada Allah ya ce a yi wannan din ku zo ku bauta mana ku shi tsoron nawa ku yi mene ne Allah ya ce wannan abin da za a yi ba abin da zai ƙara a cikin mulki na ba abin da zai ƙara ko kaɗan kwamsiriyar na etefe an gane ko sai Allah ya ce ya ibadi inna ma hiya amalukum usiha lakum summa uwaffikum iyaha ya ku bayuna wannan ayyukanku ayyukanku ne nake kebance muku sannan karshe in cika muku su in cika muku wannan ayyukan naku fa mun wajada khairan falyahmidallah wanda ya samu alkhairi Allah sa muna cike gode ma Allah alhamdulillah Allah sa muna cike wa mun wajada ghaira zalika wanda ya samu wani wannan fala ya lumana illa nafsa kai ya zargi kowa sai kan shi sallar da kake kanka ne kake ba ibadar da kake kanka ne kake ba ba abin da zai ta kara ma Allah mun gane ko wannan mala'iku kuma sun tahi kenan Allah kadai ya san inda ya tura su an gane ko mala ya ce maka summa udkhilal janna sannan aka sanya annabi sallallahu alaihi wasallam janna cikin aljanna fa iza fiha haba'ilul lu'lu' a cikin aljannan sai yake ganin wasu igiyoyi na lu'lu'u asan lu'lu'u an gane ko lu'lu'u sune lu'lu'u shine diamond ko da lu'lu'u aka yi shi da diamond wa iza turabuha miskun haka zalika zaka ga kasal aljanna wato wato turare ne ko ka samu tsakoyin da lu'ulu'u da wane ne kasar ta kuma turare an gane ko gidanka na aljanna kenan an gane ko ya sai duk ka sai ka sai taro da yadda lu'ulu'u na Allah mara gafara ka kawo wani abu yanzu in mun shi can ba ka tsaro da cikin na gida na eh tun yanzu mun ci ciki ko amma kai yanzu saka bada amma in mun shi can na gida na na aljanna insha Allah in ba ka tsaro guda na'am Allah mana gafara yace wa urija bihi hatta zahara li mustawa yasma'u fihi sarif al-aqlami aka ƙara sama da shi har sai da aka je can mustawa inda yake jin mi ƙarar takardu da rubutun fik na mala'ikai alƙalin ma na mala'ikai suna rubutu saman takardu aka je da shi can sama sun mu'uri jabihi ilal jabba jalla jalaluhu daga nan sai aka je da shi har can wurin Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko fadana minhu ya kusa aka kashi kusan Allah subhanahu wa ta'ala tunda kaga Jibril alaihi salam a wata ruwaya shi ma Jibril akwai dikiran da yazo yace to ni ga wurin daidai karshen wuri na nan nan ne karshen karfi na daga nan ban da iyawa aka yi gaba da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga an yi gaba da shi ya ce inda Jibril bai she ba ya kusanto wato kusan Allah subhanahu wata'ala hatta kana qaba qausaini aw adna har sai da yazo wurin flash guda biyu ko kuma kaɗan daga flesh guda biyu tsakanin shi da Ubangiji. Fa'auha ila abdihi ma auha shi ne can cikin najmi ko, fakana ƙaba ƙausai ne au'adina, fa'auha ila abdihi ma auha, ma kazabar bu'adu ma ra'a, a fatamruna hu alama yara. A tamruna hu dai ko? Eh? Na'am? A kalfi ne ko? A fatumaruna hu alama yara, a filasisi ne ran tamruna hu na ba. Allah wada gafara wannan kenan aka mai wahayi wa farada alaihi khamsu salawatin a daga nan sai aka farlanta ma annabi salloli guda 50 salawatin afwan guda 50 anan faraja'a daga nan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo da ya dawo marra ala musa sai ya zo wurin musa a sama ta shidda faƙala lahu sai musa ya ce ma'annan muhammad bima amaraka rabbu menene umarnin da ubangijin kai baka dan mi ubangijin kai umarce ka ka kai ma al'ummarka qala bi 50 salawati bi 50 salati yace an mana umarni da in kai masu sallah 50 kaf da an sha kallo a da an sha kallo malam biyar din nan ya muke to ka duba kaga an ce 50 ina ji a wanda 20 minutes an yi sallah eh to Allah mana gafara sallah nawa sallah hamsin qala sai annabi Musa ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ummataka la tuti zalika ka sani al'ummaka wallahi ba su iya wannan sallah hamsin din nan ai annabi Musa Allah saka da dai rikici na eh gaskiya yace irji ila rabbik yace mai ka koma zuwa wurin ubangijinka fas'alhu takhfifa li ummatik je ka tambaye ubangijinka a rangwanta ma al'ummarka shi kuma annabi Muhammad kullum muna haɗi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim duk wani abu da zai ba ku wahala shi yana nauyi gare shi na annabi Musa yana kwatanta mai ni annabi ne kamun kai na sani ba sa iya ba to da ya gani abin zai ma al'umma wahala kuma kaga haris kuma yana kwaɗayin nema masu lada kuma shi mai tausayi ne ga mumne a nan rasulullah sallallahu alaihi wasallam faltafata ila jibril sai ya waiwayo ya kalli jibril ai ga wanda suka hisabawa sai hisabawa da jibril farafor gawa farafor ga annabi musa kuma a shimawa a dadewa jibril ma yahi annabi musa dadewa kuma ya san menene kenan kamar menene da ya juyo ya kalli jibril ka annahu yastashiruhu fi zalika kamar yana tambaye shawarar shi mi kake niji akan wannan an gane ko kawo misali ka tafi da yaron ka ne wani yuri an gane ko ko gidan abokanka ko wani abu makamancin wannan ai kaga aka hudo mashi wani kayan tabawa ko aka bashi wani kuɗi da garaje yaron ka bai amsa sai ya kalli baban shi ko mamman shi sai ya kalle ka amine ne zaka ce an gane ko kamar shawara ce yake tambaya ya amsa ko in kyale to daga kallo ana bada amsa kuma daga magana ana bada amsa rasulullah sai ya kalli jibril kamar yana tambaye shi shawarar shi na'am sai jibril fashara an na'am in shaita eh sai ya nuna mai eh in kana so nuni yayi in kana so kaga anan nuna mishi eh in kana so kana iya komawa ka nemo sulkin nan rasulullah kenan kaga ya nemi mai shawara guda ga wanda ya bada shawara ga wanda ya mai ta'idi in kana so shi kuma da mun bil mu'minina ne ra'ufun ra'ufur rahim fa'ala bihi jibril sai ya ce ma jibril mu koma sai a yi sama da shi hatta ata bihi jabbar tabaraka wa ta'ala har sai da yazo da shi wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa huwa fi makanihi shi kuma yana wurin shi hadha lafzu buhari fi ba'd turuq wannan lafazin buhari ya kawo shi huwa fi makanihin nan wato a cikin wani hanya fa wada'a indahu ashara sai aka sauke mai aka rage mai sallah guda biyar sai ta koma guda goma wata ruwaya saka ji an ce guda biyar sai ta koma danawa da arba'in an sabke goma sun ma nazala hatta marra bi musa ya sabko ya zo wurin musa fa akhbarahu sai ya bashi labari fa qala irji ila rabbik fas'alhu takhfif koma dai wurin ubangijin ka ce kana neman dai a sake rangwamtawa arba'in din nan sun yawa sun ma anzala sun ma anzala hatta nam fas'alhu takhfif falam yazal yataraddad bayna musa wa bayna allah wa bayna allah azza wa jalla annabi bai gushe ba ya zo wurin Musa ya koma wurin Allah ya dawo wurin Musa ya koma wurin Allah har sai da aka maida ta dana biyar duk in yaje sai a rage a ce an rage an maida ta kaza fa amarahu Musa bin ruju da aka maida ta biyar sai Musa ya ce ya ce rasulullah koma dai ni wa na kasance annabi kamin kai was'al takhfif je a ƙara rangwanta maka ita ina ji Musa so ya aba mu sallah ɗaya a wuni. Annabi Musa alaihi salam ɗaya so a ba mu ko. Allah mana gafara. Faqala sai ya ce kad istahaytu min rabbi yace wallahi na ji kunya ubangiji na. Kunya nike in koma wurin ubangiji na. Na je na dawo abin da kunya. An gane ko a ce sallah biyar ma sai na nemi saukinta da kunya. to ya kai wanda sallah biyar take baka wahala kai baka jin kumya ubangijinka sallah biyar take baka wahala baka jin kumya ubangijinka ka tashi ka ce ma Allah mi al'ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato alƙawarin da ke tsakaninmu da kafirai shine sallah wanda ya barta ya kafarta wanda ya bar sallah dai kamar ya bar duka ne mun gane ko wanda ya bar sallah ɗaya kamar ya bar duka ne ga mai wasa da sakaci ga sallah shi ma duka halinsa ɗaya Allah mana gafara wato ka san shi mai imani da kake ganin shi idan yana sallah kamar yadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace waju ilatli waju waju ilatli waju ilatli waju ilat qurrata aini aini fi salah aw kama ja'at riwaya wato an sanya mani in samu nutsuwa in ji daɗi da kwanciyar hankali a cikin sallah shi yanzu rasulullah in yana cikin tashin hankali da ya ce tsalla shi ke da sai ya fara shi kwanciyar hankali yanzu rasulullah yana cikin wata musiba ko wani abu ko wani abu sai ya ce a rahina biha ya bilal tashi biyu mu kiran sallah bai sallah mu dan sassauta kawai mu huce wannan ko kuma yanzu mun shiga musiba da mun shiga sallar sai dai ta ƙara Allah mana gafara to mumini na kirki kamar da sallar ka ita ce kwanciyar hankalinka akwai wani abu wato wanda ake ce mai halawatul iman in ka same shi a cikin sallarka ka sha wallahi wato zaka ji wani irin jin daɗi na fitar hankali na'am wani irin jin daɗi zaka shiga na fitar hankali wanda baka taba jin kamar shi ba a duniya kuma jin daɗin nan na mine na imani ka samu imani ka samu tabbatuwa a cikin imani to wannan abin aksari an samu shi a cikin sallah lasiya ma salawata a cikin ramadan kannan imani ya hau sama an gane ko to idan kada ci rasulullah a kullun cikin sallah yake jin wannan abu idan kana sallar ka da nutsuwa da kwanciyar hankali da neman yardar ubangiji wannan imani zaka same shi insha Allah kuma rasulullah ya ce naji kunya ubangiji na shi rasulullah wato wani hadisi aka ce rasulullah ya yi budurwa wadda take cikin hidirin ta jin kumya su ka san da al'adar larabawa mace idan ta kai mace ta fara zama budurwa to hilin gida ma ba a ganin ta kumya gane ta al'adar kawai sai a mata wani ɗan ɗakin ta can bayan gida hilin gida ma maka ganin mace tana harkon budurcin ta kumya gare su an gane ko to shine kullum in muka ka hadisi na annabi ya yi budurwa cikin budurcin ta kumya sai mu ce irin budurwoyi na da irin yan mata na da ko Allah mana gafara da yanzu ai alhamdulillah Allah kare zuriyar mu amma na da ko da daga ba larabawan ba daga cikin wannan dinnan namu ma uwayenmu da kakanninmu ana ba mu labari duk wanda aka ce an sata lalle shi kenan ta shiga uku ita a ce an sa ranar aurenta wata hutuwa daga cikin ɗakin wata shi kenan ko kuma wata in ta shi za a sa aurenta in ta tsere ta je gidan kakanninta ko gidan wata 'yan uwan uwayenta shi kenan yanzu kuma allah mana gafara har invitation su sai an yi bai na sadakinmu a yi bai na mine ne a yi biride take kowane ne allah mana gafara ya ce na shi kumya ubangiji na walakin ni arda wa usallim sai dai bar dai ka sani Musa ni na yarda da wannan al'amarin kuma na mai kauya dangane da shi falamma ba'uda yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nisanta ya tahi na da munadiyan sai wani mai kira yayi kira yake cewa mi qad amdaitu faridati wa haffaftu an ibadi farilla ta dai na zartar da ita haka kuma an rangwata mu bayuna ga duk wanda ya yi wato sallah na na ga duk wanda ya yi sallah biyar a wuni tana matsayin sallah sallah hamsin din nan kuma an rage ma biyar a kambacin hamsin an gane ko kuma zaka ga cewa daman shi kullu hasana bi asharati amsaliha kowace wato lada tana tare da goma kwatankwacinta bala ya ce ma durusun wa ibar darasussukan da zaka doka da lura daga cikin wannan wannan darasin ina ji ne ya kamata mu kwana sai idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu ci gaba daga fawaidun wa durus kenan insha Allah muna bara adda ƴan uwa insha Allah zuwa satin zaman wani ɗan bulaguro na neman lahiya zai kama ni insha Allah kuma rugama za a ɗan doki wani lokaci har zuwa kusan wata ɗaya kenan darasi dai na sira zan mu tsaye da shi sai Allah ya maido mu lahiya idan kuma Allah ya kaddara malam Ibrahim da sauran 'yan uwa sun tsara wani abu da za a yi a daidai wannan hissai insha Allah sai a yi shi don ka a bar hisab fariga ba komi kenan dai ci gaban darasi in Allah ya rasu yan Allah ya maido mu in muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun muna bara a da yan uwa insha Allah fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma karamcin ilimi da dangare mu Allah mana gafara shi Allah ya he mana shi ya share shi daga girzamu اللهم اشفنا واشف مرضانا برحمتك يا ارحم الراحمين وارحمنا وارحم موتانا اللهم يسر لنا الأمور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا اقض هوائجنا وهوائج كل من أوصينا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين وقد حوائج كل من له حق أن له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سر متقابلين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته